الإنكار والتسليم والمحبة لأوليائه والغفاة وجعل الثناء عليه جانبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفقر بيده يوفيه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على أفضل البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرتب رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله طيبه الطاهرين أولي الأباءات وأصحابه الهداة المهتدين والكفاء ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات مثل الأولياء والأقدار وذاته من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن صالح أبي الموالد الخليات والجديات وعن خليفته وصاحب بيته ووارثه في جميع ما له من محاسن الكتاب صاحب الفتح والنسل والعلم والعلومات شيخ الإسلام برهان اليد كاشف القربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي احمد علي ابو الفتوات والبركات جميع الخلفاء والنواب والاصحاب ذوي الموالد والضمانات اما بعد yan uwana cikin Allah yan uwana cikin soyayyar manzo Allah subhanahu wa ta'ala yan uwana cikin soyayyar Maulana Sheikh Ahmad Tijani صاحب الفرج والتداني فقال بعض من ظهر قلوبه في أمر الأوان يومنا تكين سوريا مولانا شيخ الإسلام وتعالى الأنام فحام عبد الله قدس الله سره ورضي الله تعالى وزاد أهله الأخير نعم كل باسمه وعينه من أسواده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وبيتة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية ina mai da kowa kowane ɗaya daga cikin ku ya ji kamar shi kaɗai nake gaishe shi kuma ina farin ciki da kuma baki ne kowane guda ɗaya a cikin ku ya ji cewa saboda farin ciki ma an na rubo da shi dalili Allah ne ya damu da ba ni da abin da wani zai taso ya zo ziyara na ne idan saboda ilimi ne ba za ka zo wurina ba idan saboda martaba ce ko darja ba za ka zo wurina ba idan saboda kuɗi ne ba za ka zo wurina ba in mulki ne ba za ka zo wurina ba in gaza ne ba abin da zai sa ka biyo layin da rashin amma saboda Allah kuka zo almutahaquna billah ta da zilli arshi yawma la zilla illa zillu waɗanda suke son juna cikin Allah ranar al'amma za su kasance a ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai tashi. Saboda haka da mazanku da matanku dukkanku kun zo saboda Allah kuma kun samu Allah. Wanda wajen ban ba wajen kun da shi. Wanda ya samu Allah ya samu koda. Dan uwa kasancewar soyayyar da ku soyayya ita Allah wataƙila ita ba ku shawara a matsayin ku na waɗanda zamani ke kallon su musulunci yake kallon su garika tijjaniya take kallon su kai faida tana kallon ba tana kuka faida ibrahimiya ta kura muku ido har hawaye na zubowa a idan kawai tana kallo ne za ku iya yi kasu halin da take ciki yanzu faida insanity dariƙa imani shari'a musulunci shi ne tajiridi tafiri tauhidi ibada ubudiya ubuda tahalli tahalli tahalli tajalli al-islam shi ne kira tahalli iman shi ne kira tahalli insan shi ne tajalli al-kishu wa lubu wa lubu lubi jalala jamala kamala shi ne jiki zuciya ruhi ko rubutu yana shi kana da jiki shi ne shari'anka zuciyanka da rikarka ruhi ka hakika wanne ne ba ka so a nan ne za ka gane duk wanda ya ware wani abu a cikin addini ya ce shi kare zai yi to ya yi karya ce shi ba ruwansa shari'a ki kawo ne shi ne yan gariga wani kwayan kwaya ya ce ba ruwansa da jikinsa ba ruwansa da zuciyarsa wai shi ruhin shi kawai yake zai yi wata saboda haka shawarar da zan ba ku wallahi annabi na albari sallallahu alaihi wasallam shehu jirani yana albari yabba ta'ala shehu rani yana albari ya rabbi yabba ta'ala ku san da yi ku fi suya ba kun tashi tsayin daga akan neman ilimi wannan neman ilimin da kuke yi ba ni a zatona kuna yi ne saboda Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam
a yau idan mai mutum bai karatun boko ba shi ba kowai saboda tsari ne na yahudawa to wanda kuma ya je boko din amma ya manta da annaba a baya shi kuma ya fari za ba ku shawara yadda Allah ta barko ta la yaku wa ba ku ka tashi ku ka bar garu ku ka ku ka tafi makaranta to ku yi kokari ku sa annaba a zuciyar cewa yadda ya ce da ke wallahi ce ku ce da ke ya za ku taimake shi ku taimaki addinin shi kun ga yadda addinin shi ya zama kun ga yadda addinin shi ya zama saboda haka an bullo da wasu abubuwa da dabaru saboda an karkata ƙungiyoyi da dama a cikin addini wannan ma shine dalilin zuwa faida wal hikmatu fi zuhuri hadhihi al-fayda fi hadha zaman al-fasid tuqbul al-iman fi qulubi an-nas wa kathrat al-i'tiqadat wal-mudilla وهذه الأمة أمة مرهومة فأفيدت إليهم المعارف والعقائد كي يرجعوا لأصل فكرة الإيمان وأنا شيء جديد في الشيء أوجدني هدفا لجبر الكفر لأنني وكيل السر السر بفيدي ينال الدين رب الوالي إذا كان فيا إذا ربك تعمل الشريعة من الشريعة ما كان من ذلك sallallahu alaihi من wasallam الشريعة أنت أبو الله sai kana sai da amma ka damu da ayyukan manzan Allah ba me ayyukan manzan Allah dariƙa me ya dariƙa af'alu rasulillah sallallahu alaihi wasallam menene af'alu rasulillah an tafsira Allah an tafsira Allah ash-shari'atu an ta'budu Allah wal dariqatu an tafsira Allah wal haqiqatu an tashhadu Allah fa aina ma tuwallu fa tawallu Allah kullu shay'in halikun illa wajh kullu man 'alayha fan wa fi kulli shay'in lahu ayatun تدل على أنه طيب أما وقت يجينا صلى يقوم هنا على ذات هنا شاي شاي با أرضي با ميتاح أن يقبل ذا رسول صلى الله عليه وسلم وكان إلهي نفسي الدار الأخرى أمير إلى ما لدى الشيء جائزة إذا كان خير الناس سرت وراءه وإن أن يوما فالمصير بعيد don Allah don annabi ku dogara ku da yau sosai saboda kun matasa ne kuma a yayi kun san me zamani ke ci kuna kallo yanzu akwai wadansu mutane da aka haife su ciya amma abin mamaki ne saurin girma a haifi yaro jiya amma ya tashi ba wai tafiya ba har gudu ma yanzu kuma yake zaki iyayensa zai faɗa da kowa jiya ce aka haife su amma an waye gari ga shi nan sun zo za su yi gine-gine gine-ginen da ya yi waɗanda aka yi shekara ɗaruruwa da suka wuce ba waɗannan mutanen kowa ya san su su ne waɗanda suke zafi ta wani kamari suna cewa an ce da za ka tattali a tsanin zafi a mai bisu an ce da za su ba ta ba alkurani ana bauta ba dalle shehu ya ce a faɗa ba arba'in shehu kaza shehu kaza shehu kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza yau an waye gari sun taso in kaga masallaci babba kamar a saudiya nasu in kaga makaranta babba ana koyar da larabci da turanci nasu idan ka ga mace tana son tafsirin alkurani almajirar su ce idan ka saurayi matashi yana jin larabci yana wa'azi almajirar su ya aka kuka yi bari a yau zama ku ba matasa ba ku kusan zamani ba suna bin zamani a baya ku bai taba za ku bi shafa su fa kanya suke ku kuma da gaske kuke yi amma za ku bari a ce yau an gina masallaci babba a anguwanku an sa eji an sa kafet an sa siku masu amsawa an sa wani malami kwararre a larabci ya janyo hankalin yan anguwanku an gina zuwa masallacin masallatan ku baki dai ya yi yanar gizo gizo jagare su ba a cikin masallacin ake kulle ba ba shi a cikin masallaci a ɗaure da kaca jirgin ba ka yi bankoki su zai ne an kawo mafitai to an zuwa a cikin masallaci da wani kuntu na zuba yau kuma a matsayin ku na matasa ya kamata ku kalla yanzu ba ba ce ba yau ba ce ba ce kawo wani abu na ci gaba wanda zai sa matasa ɗan uwanku su gane ɗariƙa gaskiya ce bayyana gaskiya ce amma yanzu an rikita mutane in ka kunna tv wadda can mutanen za ta kai in ka kunna rediyo muryar su za ka za ka ji in ka shiga youtube malaman su za ka gani su suke magana akan wankan jaraba wankan haila wankan gawa wankan biki da sauransu in ba ba ko don Allah ku sarrafa ilimin wurin ciyar da ɗariƙar ku gaba wurin ciyar da bailar ku gaba ku bar jariya da juna wani zahiri yan uwan ku ya gari wai wannan wala ta na zaɓu ba ƙarshen ruwan da zaɓar yi ku wasu mai wurin Allah na asali karka ce dari zawuyan ya fi zawuyan ku shihin ya fi shihin gidan ku ya fi gidan ku wani ne namu ya fi nan a dama dari da ɗaya ba ce ba dari da ɗaya ba ce jari da dari da ɗaya ce kuma shi jari ya ce man arbani arbani wahadi man ya arbani ya arbani wahadi ya samu kararrafa wallahi ba wani abu ne sa yaran ta da aka ba ce suka yi fari suka yi girma suke hura hanci sai wannan jayayye da muke da juna dari da kaza ta rigar ci a cikin dari da mu ba yare ba jinsi ba gida ba ku ba ko ba wa hadhihi tariqatu la turasu an al-abi wal jaddi wa inna ma hiya tariqatu al-amali wal jiddi wa qad ad-dumu' ala al-khaddi wal wuquf inda al-haddi wannan gari kan ba maganar baba na ko kaka da akwai maganar baba ko kaka da hanyar da rika tana muru Allah da hanyar da tana ce wurin larabawa nan farare sharifai jikoki son zalla sallallahu alaihi wasallam amma shi ya ya ce anar mi fakul kaje arni min baɗi ni uba ce babba daga nesa nake harbi duk gida ta ake zuwa kusa amma iwa daga can bayan in za a harbi biyu za a kusa ake zuwa ba can ake zaune da wani lokaci ma ƙarƙashin ruwa za a harba shi daga ciki to shi yau tijani ke sallallahu alaihi da ya harba sai ga shi a sanar da ƙarfi ya ɗauka saboda haka abin da ake so karkare ne gidan karkare na yaran ku karkare na jinsu karkare na fatanka ta Allah zuciyar ka kawai sai shi sai shi sai shi ba sai ya kawo sai fada zuciyar amma idan kace ai kabila ku ba wani kabila bane mu bani ne ba rawa kuma ba su da ko ba su da ilimi a mu ba kowa bane mu Hausawa ne Hausa kuma bakaki ne ko mu Yarbawa ne ko mu Nufawa ne ko mu Ibrahim ne ko mu Katafawa ne kare da Allah ba kai ka kare ba Allah ya halice yana da iko ya ɗauki kurbaniya ya ba wa wani hoto da labarin su shi. Allah ya yi abin da ya yi abin. La yi sabu amma ya fa'ala. Ba ne ci da Allah dan ne kai haka. Ba ne ci da Allah dan. Abin da ya halakar da Yahudawa ke da iyayensu da kakanninsu annaba ne da annabi Muhammad ya bayyana kace ba za su ci. Da za a yi bashi wannan cikin mutane ƙauyawa, mutanen Makka Larabawa ƙauyawa, Maguzawa, masu bautar gunki a cikin duwatsu ya za a ɗauki annabtar annabi Ibrahim, annabi Fa, annabi Abu, annabi Yusuf, annabi Dawud, Suleiman, Musa, Isa, ala nabi na da salatu wasalam a sauran larabawan da ba su iya komai ba. Sai ya yi kawai da farauta. Kuma da Allah ya tashi zai ɗauki mai nauyi ya ba larabawa. Ya san Allah yana so in zai abu ka ce ba zai yi ba, za ka sha mamaki. kakashin da aure daga yanke da aure ce ba za a haifi musa ba za ka ce to musa a gidan kalin ba musa ba a gidan kalin sai ka ɗauke shi a cinyar kama yin tayar da yara yin tayar da jarirai ba cikin komai ba wanda zai yanka shi kuma jinin da ya ɗauke shi a ciwo wanda zai halakar da shi ne kalmiyar da shi a ruwa sai ga musa a gidan kalin haka aka yi da annabi bayan daga ruhu saboda da ka yan uwa don Allah magana ta kaitacciya kar wanda ya rera kanshi kar ka ce kai ba kowa bane baban ka ba kowa bane wane ne dangin ku ba kowa bane kai ko kai kawai ka ba annaba a baya har idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya ga ka wuce aka sake tafiya ya juyo ya ga ka wuce in ya juyo da uku magana ya kare wallahi magana ya kare annabi ba zai ce kai wanda ne ba ko wani ne babanka himman da kai har kake biyo shi shi za ka zaɓa ka zubar da kabilar ka ka zubar da yaran ka ka zubar da family da dangi ka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam duk wahaya- wahalar hanya baka ji da ba har ta zo inda yake za ka zai yi kama kyauta kuma idan annabi ya ba ka kyauta ba wanda zai ya ba ki kuma manufar ɗariƙa mu shi ne shan muraka a talabiyyar muhammadiyya manufar ɗariƙa mu shi ne haɗuwa da maza'a duk da zai zuwa bin lafiya da shi hannunmu magabatanmu abin alfaharinsu shi ne ganin manzan Allah mu kuma yanzu abin alfaharinmu ganin gwamna da minista duk abin da ya lalata muke neman da ruwa wallahi in mutum yana cin dariƙa abin da yake nema shi ne ya ga manzan Allah ya sa har manyan mu ma suke cewa duk mutumin da yana cin dariƙa da jani ya kwana uku bai ga annabi ba to ya duba sharbinsa ya cika kuwa zai kirga da kyau wataƙila bai cika mai na yin lazumi ba daidai ba dan sharuɗan gari dan abu uku da hudu ne الشرط الإذن والشرط والعدد والعدد الإذن والشرط والعدد والعدد ثم من يتكا والله إن يكشف كذلك تجاني على إذن ba wai ɗan kowa nan bane suka shigo ƙauyen ku suka zo suka ba ka ko ta ba kuma ba da kai ta bai a ta ta ba ita ta ce ni ta san waye ba ka sannan sai kokarin ta san wanda ya baka waye ba shi shi wanda ya ba shi shi ma waye ba shi shi ma wanda ya ba shi waye ba shi har sai ka ji sunan annabi ya shigo in ka ji sunan annabi ya shigo shi ka sha wata ji ka sha ta yanzu kam na zama ɗan ɗaya amma idan sunan annabi bai shiga cikin sassara ka ba sai dan dan nan to zaka dole kai kokari sai al'amarin ka ya dangan ya dangana da Allah shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam da aka haife shi da yawa yau abin da ya fara tambayar babar sa wai ubangiji ba sai ta ce ni ne ya ce ran ke ne ubangiji na ta ce ya ce to ki waye ubangiji ta ce ni ya ce ya ce ta ce babanka da ubangiji ne sannan baba na ubangiji ne shi baban na waye ubangiji shi ta ce babanka ubangijin sa na murru sarkinmu sannan sarkinmu shi ne ubangijin babana ta ce iya ce to shi sarkin waye ubangiji sai ta gudu ta je ta kira mamai su ko da ke ba babansa ba ne marikin shi da ya zo ya ce baba waye ubangiji ne ya ce mahaifiyarsa ita waye ubangiji da ce ni baba sai kuma baba na waye ubangiji da ce sarki da muru shi sarkin waye baba shi ya mare shi saboda yana so su ya ji Allah sai ya gane waɗannan mutanen maguzawa ne ba suka aje shi suke rukon sa kai baban shi baba maguje saboda kakar ne yura ne Allah ya ga masa wata kallo wata da shi أقل وقليل أسباب الطائرة من أب بعد أب إلى أن جعلك نبيا kenan da ya lura cewa magulawa ne ya ce to shi kenan ubangiji ka ga mutanen nan da ka aiko da cikin su ba magula ne ya ce shi ya sa na aiko ka kai musu tarbiyya ka ba su afkawo su musu ina annabi wa ya kawai yana mutuwa falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما أفلع قال لا أحب العاجلين فلما رأى القمر بازجا قال هذا ربي فلما أفلع قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازجة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني فريق من إني وجهت وجهي للتي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين شنو أذكاره wata wata shari'a ne tauraro shari'a ne wata ɗariƙa ne rana ɗariƙa ce ya sanar da su Allah shari'atun wa ɗariƙatun wa hakikatan shi ya san ana alfahari wanda ya sa a samu wani zai kare ko suna koya wa yara wani kowa Allah wani ne mana ba ka suke yi ba irin tarbiyyar annabi ba yau dama kuma Allah ya ga annabi sun ma'auhai na ilayka an yi tabi ne ta da ibrahim a hanifa wa ma ko da ka ya nuna ya ce Allah ji ba haka yake masu alkawu ce idan mutum ya zama masu alkawu ya ce a kare ko sun nuna a ta ku suka ce mai Allah suka nuna kuɗi ya ce ni ma ya nuna da ya ce Allah ba haka suke yi ba suna janyo hankalin kai a bar bautar son zuciya ka je da ganin wani Allah ka gane la haula wala quwwata illa billah ka gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gane huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ka gane ma yakunu min najwa salatatin illa wa rabbihum wa la khamsatin illa wa tajisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahu ayna ma kana saboda haka a matsayin ku da matasa don Allah don annabi ku haɗa kanku farko aikin da za ku fara wa annabi kenan ku dawo da martabar ɗariƙan ku bar jari da juna ku daina kwaɗayin kayan gwamnati ku daina yin ƙungiyoyi kuna zuwa kuna maula ku daina yin za ku yi maulidi ku dinga roƙon mutane jina ɗariƙa ko bai da wacce yadda ba sai a zuwa ana yin wallahi ba yadda ba shi ba da yadda ba ana yi ne da sunan ka kawai amma ba ya ciki duk abin da kake gani ake tashi din nan da koko da ƙwarya da kwano ana bin masu kuɗi ana nuna musu shi ba ya ciki idan za mu yi taro ko idan za mu yi wani abu so ake mu yi da kuɗinmu mu yi da kanmu kar mu je mu roki wani saboda haka shi yasa manufan shi annan mu da haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iske wani shehi a diyarin san tana duba diyarin su duk shehi da ka sani magabatan mu almajiran shehi Ibrahim radiyallahu anhu ba sa surutu ba sa da'awa saboda da'awa ko gaskiya ne mummuna ne da'awa ko gaskiya ne mummuna ne sai dai idan annabi ne kika faɗa ba amma bi ni masarar duka hadis amma haka kawai kar ka faɗi irin abin da Allah kar ka ce ai na ganin annabi ai jiya ma na ga jibrilu a shekaran jiya ma sai da Fatima tun Zara ta zo mun gani kar ka wannan idan wani ya zo yana da'awa ka ce to kai mana addu'a in wani ya zo ce ma shi sharu ne ko shi shi wali ne to ka ce maka addu'a amma kai almajirin shi ibrahim kar ka yi da'awa sai dai idan shi ibrahim din ne ka gani ya ce ka gaya wa mutane kai ne kaza kamar yadda yake faɗi usulu jami'il masu ke na bihabiya ta hatsaka human lam kazzib bi rabbiya wajen bi fayadin fil ma'arif lam turam fakar kasra aqdabu an darki sha'miya bi fadli ilahi an-nas jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi ba nabiyya alaftu yamina إنني لا يهبني سواء أسأل والأكس فيها لكفريا وقد علم الأقوام أني خديمه فوصل هدي بالله بالغاب وصلها وما قلت قولي شادها متفجها وما مسني سكر يغيب عقليا وإن خلودي للأمام سعادة فلن يشفى يوما من رآني وخديا وما قلت هذا دون إله أليس غير سبيل وما قلت هذا دون إذن وإنني لعبد صلى الله عليه وسلم ولا بين وقرن شكا بدا مكان إن لك يلي وكان من خشي أنه شيء كان من ظالم mu kuma yanzu ko kalli irin manufashi ganin gwamna da minisi har ta kai ma mukaddami izinin mukaddamancinsa baya cika sai gwamna ya bashi mota ce to shi ke ya samu ijaza da gudun da ɗa da ta mu kayyada shi don Allah kar kuma yi abin abin da ya ko abin masu rafu a matsayin ku kuna da ilimin addini kuna da ilimin zamani sannan kuna kallon abin da ke faruwa da mu yau ta tsaye a makarantun ku ana hana wasiƙa ana hana maulidi duk wani motsi da ka sani na kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ana hanawa sai ku zauna ku tunani wanda yake faruwa yanzu wannan abin ka je ci gaba mu gama karatu ƴaƴan mu su shigo su ma haka za a kai da su a mai da mushe ne gashi yanzu an gana karatun allo an hana an kama almajirai masu karatun allo nan gaba za a dawo kan zawiya za a ce mu ba mu san wani zawiya a musulunci ba masallaci kawai muka sani za a zo da matsayin ku kuma ina tabbatar muku a cikin ku za a iya samun gwamna za a iya samun minista za a iya samun shugaban kasa za a samu malami babba shekul islami za a iya samun kuduri a cikin ku idan kanku bai haɗu ba kowa zai tafi da baiwarsu amma idan kanku ya haɗu nan gaba za ka ga an samu wani karataitaccen attajiri mai kuɗi babba a cikin zai amfani da kuɗinsa a cikin manufan ya samu gwamnan za ku rinna magana da shi na shiri dama yana cikin wuta ko girma sun san matsalar ɗari da kai da gida ba zai fito nuna duniya ba ba zai iya rike sarki a ofis ko a kawai in dare ya yi ne za ku yi a mutum na ka san wannan abin da kake tun muna so ya yi yanzu ka ji ka ji ka ga mu yi oke to yanzu ya za a yi ba ka za muke so a yana ke ba da ku shi ya san abin da zai rubuta ne yadda zai tsara abin a gyara komai ya su ne shi ya sa yahuda dan su mana ɓanna suka turo boko haram musulmi ya daina boko idan musulmi ya daina boko zai shugabanci za a samu wanda ke boko ba ya zama kansila ko ciyama ko a ce ya zama minista ko gwamna wanda bai boko ba zai zama shugaban kasa kaga musulmi sai su zama ba su da sana'a sai sai garke sai ka sanama sai shugana sai yankan kumba sai ga ruwa shi ne abin da yahuda suke su to tun da mun yi wuce sai yi boko waɗanda aka ziga ɗan boko haram sai ce to tun da sun iya da ku karkashe su ina da yabon mutane ana yanka su tun da mun ce sai mun yi boko dole to sai aka ɗauki wannan boko haram aka turo cikin ibada saboda yahuda suna da wayewa sosai ya alamunan zahirin min alhayatin ne ko kuma an za ka yi tuhum kafirun amma sun san komai da duniya to sai suka ga suka kalli a cikin sun ɗan ibada idan ana so a yi wa musulunci barna ta hanyar kisan kai ta hannun su za idan ana so a yi wa musulunci barna ta hanyar duya da kasala da lalata to ta hanyar sufanci za saboda ne saboda wa'azin izala duk wanda ba ɗan izala ba kafiri ne wanda ba ɗan izala ba mushriki ne to me ya rage kisa kawai a fara kashewa to shi ne za ka dubo boko haram cikin su sai sa bom a masallaci a makaranta a kasuwa su kuma su ba idan gari ba da aka lura su kuma yin zuwa su uwa dan aljanna uwa dan aljanna har shehin su ma ce wa man ke kuri wa man yara ne bi da take kulli bila wa da suka ce to ya ya kyau ya kyau ganin shi kawai ya ganin shi da ke shi to ba shi ai wanda ya gaishe dan aljanna ne ko wanda ya ga wanda ya gaishe ma dan aljanna marra ani da khalar janna wa marra amara ani da khalar janna ومن رأى من رأى من رأى دخل الجنة ومن رأى من رأى من رأى من رأى دخل الجنة ومن رأى من رأى من رأى من رأى من رأى من رأى You check more than that. You check out that. So now, why is it pushing that? duk da ya gan su kenan su ma da shi ke kawai sai aka fasowa yaran da kuke gani yaran nan masu haƙiƙa haƙiƙa ai su ji suke a kan daidai suke wani ba wani ba su da matsala sun ga waliyai sun ga shehu rahim sun ga wanda ya ga shehu sun ga wanda ya ga shehu ɗan azari to wanda ya ga ɗan azari sai ya yi tallo ita ba kan kawai ɗaurin su kawai za ki shiga da kan kome suka ga dama za su yi wannan makirci ya hudawa in ba dan hassadar da take cikin ɗan ɗariƙa da hassadar mukaddamai da suke wujudan su wallahi gyara abin ba to amma sai nan wasu mukaddamai suna da interest a kan kalma da ita za su iya yaƙar wasu sai su karɓe ta abu kuma suna kin wani kawai sun ce ce ba mai hakika a ce me ya kira ba ba ba ta sama sun mana a yi karatu sun ce karatu hijabi sun ce kaza sun ce masu hakika fa suna kebe da kagar su kagar maguzawa sai a duba mukaddaman da ba su da aiki sai sallah aikin su sallah karatu sai yawan zikiri da ya zanna biyu da shi ba su kwanta jiya sai shi wasu ne a nabi to ku ne na haska muku ku gane wannan domin ku tara abin da wuri kar ku bari abin ne mana illa ku dawo da himmar ganin annaba ce kuma a ƙarshe ni karatu muku da abin ku yi sana'a kar ku dogara da boko kuna kallon yanzu aiki ma siya aiki aiki a ce ta siya kuna karatun boko kuna sana'a sai da takalmi agogo hula ne waya ne a tamfa ne sarƙa ne ɗan kunne ne duk ne in ka je kano za ka ga mutum ya yi boko ya gama amma yana tallan kurasa wajen shi na taɓa gaya mana yanzu da Allah karɓi da kana su da yabarai ya biyu wai wani ɗigo kuɗi wai da kuma wani yabarai ya biyu amma yana da kyau ka yi karatu ka waye amma kana business in ka samu aiki business amma ba ka samu kana aiki ka dai waye da wayewar ka za ka iya cikin sana'a har ka je Amerika ka je Ingila ka je France ka je Japan ka je China duk za ka je kuma sai ka zama babban attajiri da wannan don za ka don Allah ku rike karatu ku rike sana'a ku rike ibada in dai ya yi ku bar barci duk wanda yake so ka dan gwan shi bai daina barci da dai ka biye irin da kan gamta da suna in ka dauki ya muna yana zagin wani ko yana mai kadabi ko yana mai shari wancan ne ya fi karfin shi in ka fi karfin mutum ba magana za ta yi ba da Allah za ta fi karfin shi kawai dan yana barci bai ta sallah yana cikin ta karatun Qur'ani dan rana ya gari yawa ya zo majalisa yana karya da ke cikin bukari yana gulma tana wa annabi sallallahu yana tseguri tana la ilaha illallah da wannan za ka fara rubutun ba sai ka ji ka fata shi ba ai wani ku ce mu'amala shi ai din gaskiya ai mutum banza ne ai wani ma ai ka aiki a shugabanci ba wani shugabanci ko mutum mutum banza ne kar ka fada da baki na ka za shi an ce ruwa da kaza ce ni ma haka da shi sai ka ƙara na ni ma haka da shi amma ya iya yi wa zance ko ka gani da idanka mummunan abu إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول نعم تعالى don Allah ku haɗa sosai su kuma mata kar ku yi kula kar ku ce ku mata ne duk abin da Allah ya ba namiji ya ba ku matsalar ku ɗaya ita ta hana ku karɓa shi ne gulma ku iya gumi da ƙarfin maganganu wannan shi ne kawai amma wallahi Allah adali ne wajen kulli shay da karakana sauje duk inda namiji ya tsaya in ka lura sai ka gama cawo mace tana da mahimmanci fiye da yadda kake tunani mace tana da mahimmanci su suka fito da mu daga aljanna ba amma ba abin da za ka gani ya tuna ma aljanna sai su duk wani abin jin daɗi na duniya ba zai yi tuna ma aljanna amma mace ita kaɗai za ta yi tuna ma aljanna ta Saboda haka tun matsayin da Allah ya ba namiji ya ba mace. Illa ne na maza suna zuwa su karba na mata an tara shi sun fi zuwa su karba. Yana na mace. Inna al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashina wal khashat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina wal sa'imat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى تاخذ مغفرة وأجرا ولا تدعو الله بعد الوجيه وكذا سيدة مريم السورة قداس كتب تكيد شابرين سورة مريم عليها السلام تجربة سورة مريم عليها السلام sannan ku duba sai da haɗuwa su za akwai wata mata na kiran ta hadithun ariya a cikin ɗarikatin jami'ar saboda matsayin ta in ta zo yi duk shi hutar ka sai ka sauka ta zo kano tana kan kujewa su shawar cikin suna gaba mutum da ɗan da tijjaniya ba na najeriya
suna zaune da barka gashi sani kafin da gashi malam tijani zan babbar yana gashi wani don Allah matar da za ta iya kawo waɗannan su zauna a ƙasa mace ce. Wani biya mu, akwai namiji ba, akwai namiji mace, akwai mace namiji. Akwai mazaje biya waɗanda inda a ce za ka je wani shewa ne ya ba ka sa, ya sa ma a gidan. Kana kallon su za ka ga hulunan su ya koma ɗan kwali. Wallahi kuwa, kana kallon mata za ka ga ɗan kwalin su ya koma hulunan. hijabinsu ya zama malin-malin malin-malin kuma wani kuma hijabi ne wakil za ke mana idan shi ba zai kama kwalliya ido ta yi wa akwai da ba za ta ido su kama sai yi liman ya shiga gaba kawai suka gari da mace da da hijabi ko za ta saboda haka mata kuma don Allah ku yi himma kar ku yi kiyaye Allah ya saka muku da alheri Allah ya ba ku mana da aure da gari Allah ya kawar da kula biyu da ba ku ya kama su kan su kuma ana amfani da ilimi da ilimi. Ana amfani da ɗariƙa mu da ilimi. Ana amfani da kai da mu da ilimi. Duk jama'a da ta samu shugaba irin waɗannan. Wannan na san shi. Daidai da muke tunani. Na san irin failarsa, na san irin ɗariƙarsa, na san irin ƙaunarsa da annabi. Saboda haka idan har aka samu matasan da suka san irin waɗannan irin su kuma su wuce ne wallahi kaka su kayi kasa mutane ne kana ganin su da professor kodari na ga mutane ne ga su kan boko amma Allah ne a zuciyarsu da ya ka sami yan boko irin waɗannan mutane wanda ga boko ga komai amma sun rike shewa ne farko duba shi da ba Allah ta Allah ya farko ta su hada su ta bi zabi amma ji wa salamun alal mursalin wa qul Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kamata ya kalla wani. To, gari da ba a bayar ba sai da sharri. Kada ce ba. Gari da ba a bayar da Kana ji? sharadin da farko in an shiga ba a shiga saboda an huɗe ka sharadin da na biyu ba a haɗa ta da wata gari ka saboda ma ja ran dawo da rajulin min kan bai da shi kyau sharadin da na uku ba a zuwa ziyarar wani wali da niyyar neman madadi wanda ba ɗan ɗarikar tijjaniya ba saboda karban namu matsalar rajulan fi shuraka uku ta shanti suna wa rajulan salaman da rajulin kana ji ko sannan sharadin dalilin tijaniya kula da sallah a kan lokaci cikin dare in ka karbi dalila dole za ka kula da sallah wannan abu da kuke gani samari ne yara ƙananan yanki ta wajen hakika ba sa sallah wallahi zaman ƙasa ne da mutane za su yi ta su haɗa kansu a yi bitin ba a gana abu amma a zauna a jinta wani jiyar mawuji wasu yara yan hakika mutan don gudawa dariya suke sun wasa kuma kun karɓa ya kamata ku zauna sun fi bitin ku ga wani abin da bai na yi suwaye shugabannin abu sai a yi kokari a yanke su a ƙarƙashin ƙasa sai a yanke abu an gama shi amma a zo wani mawuli ana ba da labari a zo wani taro ana wanda bai ji ba ma ya ci wannan shirme ne saboda ka shara ɗin ɗarika kula da sallah shi ma zai karɓa shara ɗin ɗarika kula da sallah a kan lokaci kuma cikin jami sannan shara ɗin ɗarika girmama iyaye ba a yi masa rashin kula kowanne ba kake in ba a jami ba ne kai kaɗai baban ka ya kira ka ka amsa idan baban ka baya yin dariga ka je ka shiga ji labari ya kira ka ce kai an ce mana ka shiga na dariga tijari a ce eh baba to ka fita ka ce to kar ka ce ba za ku fita dan gari ya wani yi lokacin wani ba ka je wani wani sai wani ba ka dawo ya ce kai daga ina kake daga zawiya me zawiya na je wani ba kai na na ce ka fita ba ka ce to baba goban gari ya wani kauce wani wani ka dawo ce daga ina ya ce daga wani wani ba wai ba na ce ka bari ba to ba ba na bari na bari ba gari yawa ya kauce wani waje duk wani da kace ya kai ba ba ba za a bari ba to ji gani zai wuce shi kenan ya ba to ji gani bai yadda wani ne da baban shi ko so ɗari zai ce ka bari ka ce to lokaci ka je ka yanzu ba ka tsawo bai da hannu a ciki amma kuma dole ka ka girmama shi sharadi ne sannan idan mutum ka da gani da jiyaniya kuma ya ne da iyayensa kafin ya karba har sun mutu sai ya zo karba to ɗariƙar ba za ta amfane shi ba sai ya yi musu la ilaha illallah dubu saba'in duk mutumin da ya mutu ya yi wani abu suka mutu daga baya bayan ya tarbi ta yi na dama to ya karanta musu la ilaha illallah dubu saba'in za su gaje shi kai ko ba iyayen ka ba duk wanda ka cuce shi ko kai masa wani abu sai ya mutu ko kuma cutar ta yi girma ba za ka iya gaya mishi ba in ka gaya mishi ya girma zai dawo samu to ka karanta mai la ilaha illallah dubu saba'in ka ce Allah cutar da rai wani Allah na yi da dama na duba amma in na gaya mai zai zama rigima Allah na ba shi hadiyar la ilaha illallah dubu saba'in ranar aljama idan ya zo aka zo da ma'anar shi ya ubangiji wani ya cutar da da la ilaha illallah dubu saba'in a sautin sa wani aiko ne wani wani ne ya ce ya ji ana ce ko ba ka yaji ba ma mu kun yaki ko da ka kuma mutum zai iya yi wa kan shi aji mutum zai iya yi wa kansa la ilaha illallah dubu saba'in ya ce ana ga la ilaha illallah dubu saba'in nan na turo a ajiye mu in na zo ko da da matsaloli sai a warware kana ji ko to sannan kuma sharadin dalila koyi da sunnar manzon Allah sharadi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalila ma hadal fadi wal wal ustisa bis sunnati wannan sharadin dalila ba a karanta zuwa kamar ce da tsarki ce da alura ba a yi akan abun hawa sannan sharadin dalila tijariya barin cutar halitta da ci kuma ba ruwanka da zage gani ba ko ɗan shi'a ko wani hayaniya jikin to da ake sai ka ga Allah ka san da zaka kwanta bacci za ka yi sarki za ka kwanta da alura za ka sha turare za ka yi tattara ki haɓar ce ba shi shi ya sa kullum ina ga mata ta ke ku kiyaye waya wannan waya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron waya wannan alkhairul kari kenan shine ma qabala usharru shari amma da za ka kwanta bacci a rika carbin kwanta kana yi wa annabi salati har bacci ya tashi amma da yawa za ka ga mutum ya rika wata waya awa uku yana cati ya danna nan ya danna can ya leka nan ya leka can ya danna nan ya danna can har asbani yi wa annabi salati ko ba to to yahudawa haka suke so yasa ba hikima ba ce bukatar ko malamai su danna yan wa'azi wai akan carbi mutane suna da carbi da awa a'a a wannan zamanin a yake canji an tabbai shi wa teku aka ce manyan shi annan sun hana sa canji a wuya ce a da ba da ba aka ce a maulana ya zafi ce a da ya ce a da duk wanda ya ga canji ya san mai sharbin na Allah ne to shi ya sa sai suka ce a daina sa a wuya saboda da'awa kar ka dinga mutane su dinga gani cewa kai na Allah ne kaza kaza shi ne suke ce a boye amma yanzu an ɗauki mai canbi mushi kaje sau da ka kubutu da canbi ku sa shi auya. Duk da kuka zauna ku rike da canbi. Wallahi ina gaya muku duk saurayi ko budurwa in dai kana so ka ga annabi ko kina so ka ga annabi to ki nemi waya kawai wadda za ki kira kira. Kar ka damu ko abokan ka ce ma da ko kawai ki kira wannan ba babban yarinya ba ce. kalle waya ta ya karfa waya wannan hawa ke ba babban yariya ba ce wannan ne ba babban yariya ba ce amma babban masoyiya annabi ce ke kuma babban yariya ce je ki kai ne babban yaro ko babban yaro bai taɓa mafarkin annabi ba shi ne mafarki maciji ya biyo shi don haka don Allah don annabi idan kuna so ku tsara rayuwar ku to ku sun yi ta yadda za ku yi mu'amala da waya waya tana da kyau amma akwai matsala wala akwai matsala za ka mutu ka sha wani shi dan nawa waya farkon abin da zai fara yi ma ya farka waya rayuwar ka cika waya yahudawa sun ci riba sun yi nasa to ka dauki waya kawai karama wanda za ka kira a sha ka rike cargo ku dinga yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada da ɗan ibada ko ɗan shi'a ko ɗan in wani aje tare su mara kyau yi musu jaji muna ne ta musu na da yi musu barka kar ku ji an cewa na ya faru da su ku ji daɗi ko ɗan shi a da kashe kwanaki a zariya dan ɗari da dan tijjaniya ko dan faina kar ya yi dariya kar ya yi murna shi a ga gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya kiyaye musulmi da musulunci amma kan ka ji daɗi a kama yara da mata a kashi kana musulmi ka ji daɗi wa'in da za a kashe ka ɗin saboda addinin ka ba irin nasu ba ne in su sun ji daɗi ba su san me addinin ba sai kuma ka san shi shi kuma yana san al'ummar da baki ɗaya balle musulmi girmama su saboda shi kun yarda بدأوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين بما سلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم إلى آله قدر الجلال العظيم لا باطل لك التجارية دليل الشرطية يا رب العالمين مقتربة مقتربة الشرطة أن رجعنا الدنيا درسوا سند أنا باب العيدة التشهيد أن مولانا الشيخ أحمد أنياب الفتحي مولانا الشيخ علي إبراهيم ياسر daga sai dai amur sani da yashi daga sai dai amur abdalawi daga sai dai ali tamasilu daga maulana shekaru da tijani a wajen zafi alamu daga sai dai wuju da yaushe garin isra'i da irani inda ke ta fa'auha ila asli ma'auha to cikin asirin ma'auha sun samu rabo yawa ma'auha ila asli ma'auha kun rufe kun karba إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كفر فإنما ينقص على نفسه ومن يبايع ما أهل عليه الله فبه في أهل العظيمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وشاهد لله
Gaskiya alhamdulillah. Gaskiya alhamdulillah. Gaskiya alhamdulillah. Uh, we are with Monana Sheikh today and then we are very happy. You should know the personality we are meeting here. It's not a sheikh in Kaduna. It's not a sheikh in Nigeria. It's not a sheikh in Ghana. It's not a sheikh in Niger. It's a sheikh in the world. You should know that at the back of your mind. I'm not saying it because we are seeing him. It's like that. Wherever he is, by what Allah has given him, he is sheikh in all its meanings. May Allah sustain him for us. May Allah continue to sustain him for us. We are sending the regards of Sheikh El Ukene, our father in Zaria, Professor Yunusa, Professor Idris Suleiman, and Professor Mustafa Bade. They are all sending their regards from Allah. And all the other staff that came, we have with us, uh, Alaji Suleiman, Yina Ayuba, they are all Christians that came with them brothers from Zaria who couldn't come are all sending their sheikh, their regards, and then doing- sending their ziyara. Please, whatever Maulana Sheikh has told us, it cannot be transmitted here. I think we'll be transmitting bit by bit in Zaria. Maybe every person is going to get that. Because they are very precious messages that we need to assimilate and work with. Very, very important because you cannot come to them without getting blessed. But what they said now, if we have to start something this year, we will have to do the start here. So let us just allow them to pray for us. Then we go. When we get back to the campus, then we continue to revise indeed what they have told us so that we can understand it. Because if the forum is not enough, the blessing they have downloaded for us to be able to upload it. May Allah continue to be with them. Amen. May Allah continue to be with their family. Amen. All their loved ones, loved ones. And wh- whatever belongs to them, may Allah continue to bless it. Amen.
uh, on behalf of Sheikh and all the disciples in our Zawiya here, we say great thank you to the Muqaddam and uh, Petron from the Zawiya from APU Zaria. May Allah reward each and every one of us. Hidayat is our support. Share praise for all that may Allah return us back to our very own destination in peace. Hidayat is our support. Assalamu alaikum.
To, zan cika muku. Duk wanda ba za ku iya ce ba kansa ba kar ku ce shi. a rayuwar ku rike wani. Duk mutumin da ba za ku iya ce ba kansa ba kar ku ce shi. kowaye don mutumin da ba za ku iya bashi abin da yake hannu ku ba kar ku bashi abin da yake hannu don mutumin da ba za ku iya matsar da shi gaba ba kar ku janyo rigar shi ba duk wanda ba za ku iya shiryar da shi ba kar ku batar da shi duk mutumin da ba za ku yi masa hanyar da zai iya taimaki rayuwarsa da zai samu hanya kar ku shi duk mutumin da ya faɗi ƙasa ba za ku iya ɗaga shi ba kar ku sa kama ku ɗaga shi ku san da shi ku wuce wani ya zo ya ɗaga shi wanda ya ji tausayin shi duniyar tasiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. waɗanda suke neman aure Allah ya kare musu abin da za su yi Allah ya ba su kuɗin akwatuna goma sha biyu Allah ya ba su kuɗin kama gida da gidan biyu da rabi Allah ya ba su abin da za a yi walima na farin cikin aure kuma Allah ya ba su mata na gari su ma matan da ‘yan matan da zaurawa, Allah ya dube su, Allah ya ba su mazajen aure na gari, wanda za su ji tausayin su, su koyar da su addini, su yaje wa kurakurarsu, kuma Allah ya ba su zuriya masu albarka. Waɗanda suke da auren amma akwai damuwa a zaman auren, Allah ya ɗauke damuwa. Waɗanda suke da auren babu haihuwa, Allah ya ba su. Waɗanda suka samu haihuwan kuma ‘ya'yan ba su shiryu ba, Allah ya shirya da su. marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya Allah ya yi mana damuwa da gunci da fitintunu da bala'o'i da annoba Allah ya sa mu dinga ganin annabi kullum kullum Allah ya sa mu dinga ganin annabi duk awa Allah ya sa mu dinga ganin annabi dinnin Allah ya sa mu dinga ganin annabi duk saka Allah ya sa mu samu kujiya annabi barka shi ba ne waɗannan malamai namu kuma Allah ya ce Allah ya tsaya musu mu kuma ɗaliban Allah ya sa fuskar da jarabawa su Allah ya sa ku ci jarabawa idan ku gama karatu Allah ya ba ku aiki kuma Allah ya ba ku aiki ku fara Allah ya sa kar ku manta da kunci da kuka fito kafin ku samu aiki ke baki na bayan ku masu karatu dan dan da ku wanda suke karatu da banku suna faɗi cewa tun zamanin su ake hana wasu tun zamanin su ake hana mauri tun zamanin su ake kaza to Allah ya sa nan gaba kuka zama manya a ƙasar za ku gyara wannan matsaloli kowa ya yi abin da yake so a makaranta Amin.
barka Allah sallallahu alaihi wasallam albarka shi yau ya albarka shi yau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Awli wa sallim wa sallam ala al-haq al-haq الهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه اجمعين امين جددت لكم تنزيل التجاري الذي من عليه الشيطان من التجاري الحسن الله يقولنا واياكم بما جعلنا واياكم من خاطر خاطر اثار الشيخ بمجده ومنه وكرمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah